illa billah alhamdulillah yau muna 24 ga watan ramadan hijira 1445 wanda hakan ya daidai da uku ga watan hudu miladiya 2024 a cikin wannan masallaci mai albarka da ake gabatar da tafsir za mu tashi daga inda muka tsaya malam bismillah نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر نعم إنهم لن يضروا الله شيئا نعم يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة نعم ولهم عذاب عظيم الله أكبر الله تعالى يسي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم wato bacin Allah ta'ala ya faɗi ayoyi na yabo game da waɗanda suka amsa kiran Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi badar asaniya ko badar asugura ko gazwatu hamra'il asad ji ana faɗi mata bayan sun je sun dawo ba rauni ba sabo ba sara ba suka ba harbi ba komai gaya sun samo ganima bayan Allah ta'ala ya gama faɗin wannan ya yabe su kuma sun sami yarda Allah to sai kuma ya juyo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai mai abin da ake ce mashi tasliya ma'ana sira damuwa daga zuciyar annabi alaihi salatu wasalam dangane da bijirewa da kafircewar da al'umma take yi game da kiran da ya zo da shi shine Allah ta'ala yake sa wala yahzunka allazina yusari'una fil kufr waɗanda suke yin gaugawa a cikin kafirci suke ta fadawa a cikin kafirci kada su bakanta maka kada su bakanta maka rai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan kalman cewar waɗanda suke yin sauri a cikin kafirci kada su bakanta maka rai to suwaye masu sauri a cikin kafircin wasu malamai suka ce yahudawa ne su ake nufi wasu malamai suka ce a ana nihin sauran kafirai quraishu na na garin makka su ne to amma wata ayar duk ta haɗe su duka inda Allah ta wasu kuma suka ce munafikai ne inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusaruna fil kufr min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa min alladhina hadu ko kaga ita wannan ayar ta faɗi cewar munafikai da kuma yahudawa su ne wanda suke yin gaugawa a cikin kafirci din to kalmar yahazunka ya zo da bangarori guda biyu akwai yahazunka a ruwayar hafs an asir akwai kuma yuhusinka wanda ma ya karanta yanzu da rufa akan daban matsayi akan ya'un sai kuma kisra akan zayo yuhusinka ko ka ce yahazunka da fata akan ya'un daban ma akan zayo dukkan su idan ka dauki yuhusinka din to fi'ilin ruba'i ne daga ahazana yuhzinu wato ainihin huznan in ka ce da kai ahazana yuhzinu ihzanan kenan in kuma ka tsaka ce yahzunka daga hazana yahzinu huznan kuma shi hazana din a irin nan gurin lugace cikin ahazana haka malamai suka faɗa wannan alhariri cikin mulhatul iraq yana faɗa game da fi'ili ruba'i yace wa dammuha min asliha ruba'i mislu mislu yujibu min azabat da'i idan fi'ili asalin shi harafi hudu ne to sai a sanya mashi in za a yi mudari sai a yi mai damma akan yawon din haka ake yi kamar yadda malai karanta yi huzinka Allah ta'ala ce waɗanda suke yin gaugawa a cikin kafirci shi ne tafsir dalalai ne yusari'una sai ce ya ka'una suke fadawa wannan ku a ka'idan malaman balaga akwai abin da suke ce mace tabmin tabminu ma'ana fi'ilin fi fi'ilin a kunsa ma'anar wani fi'ilin a cikin wani fi'ili kaga yusari'una suke gaugawa to yusari'una yana yin ta'adiya ne da ila a ka'idar larabci kama su yusari'una ila al-kubur sai aka ce yusari'una fil kubur da aka yace to akwai ma'anar ya ka'una cikin yusari'una yasa aka ce fil kubur da aka dunkule ne kada waɗanda suke gaugawa a cikin kafirci ya rasulullah ko yahudawan ne ko munafikan ne karfa wato ainihin su bakanta maka rai yadda manzon alaihi salatu wassalam yana shiga damuwa idan ya sun faɗi magana ta kafirci ko sun yi wani aiki na kafirci Allah ta'ala da kai shi ma ya faɗi cewar mun san hakan yana damunka inda yake cewa tsarna alamu innahu la yahzunuka allazi yaqulun hakika mun riga mun sani cewar abinda suke faɗa na kafirci yakan bakanta maka rai tunda ka kawo risala amma kuma an karyata an juya mata baya an kawo da kai an watsar da ita to mun san wannan yaba yana bakanta maka rai nan kuma Allah ta'ala ta kar abin ya bakanta maka rai bi ma'ana koda kana ganin kamar sun yi abin da za su iya kawo rudani a addini to ba su ta su kawo wannan rudanin shi yasa Allah ta'ala yake cewa innahum lan yadurru Allah shay'a lalle su nan ba za su iya cutar da Allah da komai ba wasu malamai suka ce hakan ake nufi ma'ana shi Allah ta'ala duka halittu ba da iya cutar da shi kamar yadda ya zo cikin hadisi kudusi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum ko wa kuma ina ta ya ya ku bayina innakum lan tablughu burri fatadurruni ya ku bayina ku nan ba za ku iya cimma yadda za ku cutar da ni maballanta na ma ku iya cutar da ni ba za ku iya kuma wannan tablugu na fi fatan fa'uli ba za ku iya isan ma yadda za ku amfani da ni ba ballanta na ku iya amfani da ni din to wasu malaman su shi da suke magana su Allah ta'ala yana nufin lan yudurru Allah shay'a ba za su iya cutar da Allah da komai ba a bar zancen akan asalin shi wasu malaman kuma na tafsiri suka ce akwai shahe mubadi a gurin wai in ko mubadi shafe shi nau'i biyu innahum lan yadurru Allah shay'a lalle su ba za su cutar da auliya Allah ba ba za su iya cutar da masoya Allah da komai ba dan ka zo ka kafircewa Allah ka yi gaggawa a cikin kafirci masoya Allah ba za ka iya cutar da su da komai ba suna nan rike da addinin su gamgam wasu kuma suka ce abin da ake ake rabawa a gurin addinin Allah innahum lan yadurru dinallahi shay'an ba za su iya cutar da addinin Allah da komai ba kaga wannan kama huwa mushahadun fi alamin alhali kamar yadda yake muna gani da ido a cikin duniyar mu ta yanzu ba ka da wata tafiya ta wani addini da ake kullawa ba kirki ta cikin gida da ta waje irin addinin musulunci wallahi idan da ba ko da ba duka ba wani bangare na makirci idan addini ya tsoro in ga makircin da ake shiryawa addinin musulunci to za ka tabbatar da hakan shi kan shi yana daga cikin abin da zai nuna ba cewa lallai yadda Allah ta'ala ya faɗa inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah shi ke bada kariya ga masu imani kuma da irin suwa ma kana Allah li yudilla qauman ba'da idh hadahu to siwa sadaka Allah azim yadda ake shi da makirci iri iri da bita da kulli wasu a kulla ta a cikin gida a riba su wasu a cikin gida wasu ta waje wani gun a sa kuli wani gun a sa rashin zaman lafiya ga yanar da iri iri to amma Allah ta'ala albishirin mu ya ce ba za su iya cutar da addinin Allah da komai ba kuma wannan yasa za ka da ana cewa addinin musulunci yana daga cikin abin da yake ci kamar wutar daji a irin kasashen su masu shirya makirci irin su manyan daulorin su amerika da ingila to haka lam yadurru Allah shay'a to me yasa Allah ya bar suna ta yin waɗannan abubuwa yuridu Allah alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah Allah ta'ala yana nufi ne ya zanto ba zai sanya masu wani rabo ba a lahira shi yasa ya masu haka ya bar su ta gaugawa a cikin kafirci da kulla makirci wa addinin musulunci saboda Allah ta'ala ya yi nufin ba zai sanya masu wani rabo ba a lahira wa lahum azabun azim kuma azaba mai girma ta tabbata a kansu malaman tafsiri suka ce duk inda ka ji azabun azimun ko azabun muhimun irin waɗannan ko azabun shadidun to galiban za ka ji ana magana ne a kan kafirai ba muminai masu saban Allah ba. wannan ka'ida ce da Allah to suna da azaba mai mai girma a kan abin da suke yi na'am
إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا
na'am ولهم عذاب أليم Allahu akbar Allah ta'ala yake cewa innal ladina ishtaraw al-kufra bil iman lam yadurru Allah shay'an wa lahum azabun alim lalle waɗanda innal ladina ishtaraw al-kufra bil iman kuma lalle waɗannan waɗanda su kuma suka musanyi kafirci a madadin imani lan yadurru Allah shay'a su ma da irin na wancan ba za su iya cutar da addinin Allah da komai ba maimakon su zaune imanin su na asali sai suka musulmi kafirci suka kyale imanin to su ma dai kamar waɗancan ba za su iya cutar da Allah da komai ba walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi ina ba ta gane wannan to wannan akwai hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu inda manzo alaihi salatu wassalam yake cewa kullu mawludin yuladu ala al-fitra إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمدسانه سيجد كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحس فيها من جمعاء ثم يقول أبو هريرة فطرة الله التي فدر الناس عليها فدر الناس عليها ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكما daga farkon aya fa kimota haka lidini hanifa sannan sai ya karanta fitratan fitratan lahi da fi fitratan lahi alaiha wato abinda hadisin Abu Hurairah yake faɗa cewa duk wani yaro da kaga an haifa a duniyar nan to an haife shi ne akan hanya ta musulunci har sai idan ya taso gidan Yahudawa iyayen shi su mai da shi da Yahudi in ya taso a gidan Kiristoci iyayen shi su mai da shi Kirista in ya taso a gidan maguzawa iyayen shi su mai da shi ba maguzi sai bisa kamar yadda ake haihuwar dabba za a ga an haifi dabba lafiyar talau amma kila wata ran sai ta je ta shiga wani gida ta sigari a jefe ta da wata kota ko da wani gatari a karya mata kafa kaga ta zama mai gurguwa ko amma ga asalin ta ba haka take ba wani dalili zai sa ta je ta yi wata barna a jefe ta a buge masa ido ta zama mai makauniya amma ba makauniya aka haife ta haka shi ma kowa a musulunci aka haife shi yanayin gidan da ya taso sai su mai da shi abin da su suke a kai ina ba ta gano wannan shi yasa aka ce da za a samu dan adam tunda Allah ya ce fitrat ko fitrat Allah halitta ce ta Allah aka yi halitta da adam da za a samu yan adam suna jarirai a je a rene su wani guri kar a ce musu komai sai sun fara hankali da kansu a zuciyarsu za su rika jin cewa akwai mahalittin da ya halitta su so da halitta ce ta Allah wanda ya yi dan adam haka fitrat Allah Allah ya fadara da tsare halittar Allah ce wanda ya halitta mutane a kanta addinin musulunci to Allah mun gode maka muna tsara gode maka muna tsara gode maka da muka taso a gidan musulmai ko wannan baiwa ce ta Allah da ya mana wannan yara ma wanda suke mutuwa akan kahin su balaga su girma su rungume yahudancin ko nasarancin ko maguzancin za ka ji malamai sun yi sabani aljanna za su shiga tunda an ce dai sai in sun girma ne suka aka fara buɗe musu littafi abin da aka mai da su zai tasiri a kansu to yanzu ba su girma ba sun mutu malamai suna sabani kansu amma akwai hadisin da ya zo cewa inna allaha yamtahinuhum Allah ta'ala zai shirya musu wata jarabawa ne ranar lahira Allah bai tattara su sai ce to ga wuta ta ku je ku shiga kaga wannan jama'a maganar waye wannan ta Allah ce ko ya umarce su shiga cikin wuta to waɗanda inda sun girma za su zama masu da'a ga Allah kawai sai su fuskanci wannan wutar su tafi da cewa ganin girman Allah shi yake a shiga sai sun su kuma su kuma waɗannan ragowar su kuma su a ta za ka ce me muka yi laifin me muka yi za a ce mu shiga wuta sai Allah ta ala ce ku dama idan kun girma na kaddara addinin iyayen ku za ku tafi wuta ko kuma waɗanda kuke da'a ku ne wanda za ku yi da'a duk yau duk wahalar ibada za ku bi ga yana an ce ku shiga wuta za ku shiga sannan ya yi kuɗi to mangaru da ya zo iri iri saboda shi hadisi yana da maso gane ko dan isnadi ke yasa wasu suke tsaye da hukunci a kai shi to waɗanda ya je suka musulmi kafirci a madadin imani ba za su cutar da Allah da komai ba wasu mutunci ana nufin ma'abota ridda ba wata fassara da na faɗa farko ba wanda yana cikin addinin musulunci kawai sai ya yi ridda a cikin karatukan mu na baya na faɗi wasu ɓangarori da ke sa mutum ya faɗa cikin haɗarin ridda daga cikinsu akwai sukan duk wani abu na addinin Allah ko wulaƙanta duk wata sha'ira wani alama mai girma daga cikin alamomin addinin Allah kawai mutum ya tashi alƙur'ani ko ya tofa mashi miyau ko ya tofa mai majina ko ya buga shi a cikin bango ko ya wurgar da shi da sauran irin wannan duk kafirci sunan shi to idan mutum ya rinda mu ka'ida a addinin musulunci akwai hukunci kala ne akwai hukunci muta'alliqun biman yata'allaqu bihi mimman hawlahu hukunci na waɗanda suke kusa da shi suke rataye da shi irin su matansa da yayansa da abin da ya shafi gadon shi akwai kuma hukunci na ibada da ya rayu a kai ibada da ya rayu a kai ne Allah ta'ala ya ce wa man yakfur bil imani faqad habida amalu aikin shi gaba ɗaya ya rubuce ko aikin hajji ko sadaka ko sallah ko zakka duk abin da ya taɓa yi ya rubuce matan ya tunka kusa ki uku idan kuma ya ƙi musulunta har kwana uku za a kashe shi matan shi kuma ba za su gaje shi ba saboda shi ya mutu ne a matsayin kafi ina ba an gane wannan to kaga waɗannan ba za su cutar da Allah komai ba idan addinin musulunci yana da gwamnati da fawa haka ake yi in kuma irin Najeriya ne wanda constitution ne kowa yana da yancin ya bauta ma ko da sauro ne ko a Najeriya haka ne ko sauro ka ce shine ubangijin ka a Najeriya ba wanda ya isa ya hana ka ko da ki ta farko da ki ne ka gaza inda na wani zai samu taki so ya kuke mamaki waɗanda suke ma wanda suke samu ci gaba a duniya kasar India mafi aksarin su sa suke bauta mawa har ma naga wani abin ban mamaki aka yanke ma wani mutum hukuncin kisa wai ya yanka saniya ya yanka Allah ka ji wata hauka da Allah wai ya yanka Allah yasa aka yanke mai hukuncin kisa mabiya addinin Indiya ne ko dai daɗi da yawa ya kauce masu ko ne domin naman sa ai ana shan romo da yawa halitta ce ta Allah da haka a take tare mu a nan Najeriya haka wanda ya rudda sai dai a ita mai wa'azi ya dawo musulunta amma a ka'ida da wahala ya samu wani hukunci irin wannan da wahala gaskiya ko da an kai shi kotu ta ta ka'ida addinin musulunci an buga tambari an tabbatar to za a yi afil a je to san gaba a rusa wannan hukunci amma dai Allah ta'ala ya tabbatar mana cewa ba za su cutar da addinin Allah da komai ba in za a yi in duk duniya za a kafin sai kamar yadda wancan hadisin ya faɗa da a ce na farkon ku لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك قوم يكساكي دعتي duka na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za ku kasance a bisa zuciyar mafi fajirci an gane ku daga cikin kama a ce kowa ya zuciya da zama kamar zuciyar shaidan to Allah ta'ala ba za a iya cutar da shi da kowai madan an yi haka an gane ko kowa kai shi da yi mawaƙa walakum azabun alim suna da azaba mai radadi ayat da ta gabata ta ce azaba mai girma wannan kuma ta ce azaba mai radadi me ya kawo bambanci shi alqur'ani da abin da an kawo akwai dalili idan in ka sani ka sani alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi bai san shi to malamai masara tafsirin sun ce azabun azimun dinkan saboda girman makircin da suke shiryawa addini yasa Allah zai masa azabun azimun nan kuma azabun alimun azaba mai radadi kuna tare da mutum musulmi sai ya rafe bar addinin musulunci ai za ku ji radadi ko za ku ji ba da wani yanzu a ce ya bar musulunci ya yi ridda ya koma tare da kafirai akwai radadi ai to yasa shi ma Allah zai mai azaba mai radadi saboda al-jaza'u min jinsil amal manzo Allah ya ce Allah yakan yi sakamako ne daga jinsin aikin da mutum yi ko Allah ta'ala idan ya faɗi sakamako sai ka ya ce jaza'an wifaqa wannan sakamako ne muka yi wanda ya dace da abin da suka yi to Allah ta'ala ka tabbatar mana da imanin mu kuma zan bada wata addu'a daga cikin addu'o'in manzon Allah akan wannan ma'ana ma'aiki alaihi salatu wassalam an ce min min aksari du'a'i yana daga mafi yawancin addu'a shi yana cewa Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinika ya Allah me jujjuya zukata dan ko wanda ya rutar asali ba ba sai na gane shi ba kun da gane daga Allah ne komai ba abin da ba daga Allah ba to sai manzo Allah yake addu'a ya Allah me jujjuya zukata ni dai ka tabbatar da zuciyata kan addininka sai kuma yace Allahumma ya musarrifal umur sarrif amri fi da'atika ya Allah mai jujjuya al'amura ni dai ka juyar da lamari na cikin yi maka biyayya to wannan addu'a ce ba ta da ba ta da yawa amma tana da tasiri saboda tana daga cikin mafi yawancin addu'ar manzon Allah akan mutum Allah ya bashi da addinin shi da imaninsa to Allah ta'ala ya mana wannan na'am
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم
na'am إنما نملي لهم ليزدادوا إثما
na'am ولهم عذاب مهين الله أكبر الله تعالى يكسوا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين Allah ta'ala nan kuma ya juyo wajen kafiran duniya gaba daya yana magana da su khitab zance ne wannan min Allah al-khaliq daga ubangiji wanda shine ya halitta ila jami'il kuffar fi anha'i ala ya zuwa ga dukkan wani mai mai ansa sunan kafiri duk wanda ba addinin musulunci yake ba shine kafirin ai duk da idan za a yi kira ba a faɗi masu wannan suna yanzu ba za ka za ka kira kiristoci zuwa ga musulunci ka ce ya ku kafirai a'a ai tun daga nan ya tsako gona kenan ko a dinga da gudu a'a sai ka ce ya ku ahlul kitabi sho ibrahim radiyallahu anhu akwai wani mutum da ya fara irin wannan magana yana magana kafirin kiristani ce a wani taro ne wanda ya haɗa musulmi da kirista sai yana magana wani kafiri ya ce kaza sai Ibrahim ce kalla bal masihiyyun kul sai ka kara cewa kafiri ka ce ka ce masihi mabiyin Yesu almasihu ai da haka za a jawo hankalin mutum ya dawo da musulunta to Allah ta'ala ya magana magana da dukkan wasu kafirai tun daga ahlul kitabi ko maguzawa ko makamancin su ko masu bautar rana ko masu bautar wani abu da yace wala ya saban nan lamina kafa wadanda suka kafirta kada su yi tsammanin annama numli lahum cewar jinkirin da muke yi masu na kamu da azaba muka kyale su ba mu kama su da azaba ba muka ba su cikin lafiya da arziki da wadata da komai kada su yi tsammanin khairun li anfusihim wai alheri ne ga kawunansu ko ɗaya kan ji zamanin haka wannan shine ake ce mashi talala ambata dan kai tabanna dan ka tsara kamar yadda Allah ke wala inna ma nulilahu liyazdadu isma ai muna jinkirta musu ne mu kika masu mu basu da komai nasu cikakke na jin daɗi domin su ta tsara zunubi har su mutu a haka in suka mutu a kuma walahum azabun muhim suna da azaba ta wulakanci ta wulakantarwa wannan ta yi daidai da fadin Allah subhanahu wata'ala ina tunanin a cikin suratul mu'minun inda Allah ta'ala ya kusa a ya sabuna anna ma numittuhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairat bal la yashurun am ya hasabuna ne ko kike tunani ko a ya hasabuna ne na azrar mu'min a ya samu na ko wato wai su kafirai suna tsammanin annama numidduhum bihi min malin wa banin abinda muke ta dingizo masu muna ta karo masu na daga yawan dukiya da yawan yaya nusari wa lahum bil khairat wai muna ta yi masa gaugawa ne cikin alhairi haka suke tsammani da Allah ta'ala ce bal la yashurun a'a ba su san manufar mu bane kan haka yasa suke dan sun ga mun ba su dukiya mai yawa da 'ya'ya da zaman lafiya suke tunanin kamar alhairi muke musu ba su sani bane kawai to Allah ta'ala karkai mana talala domin masana Allah maulana shoyin shehu islam alhaji ibrahim yam yana faɗin cikin cewa wato shi Allah idan ka ya haɗa ka da musibu iri iri to ka kiyaye kanka karka karka tsunta Allah an gane ko me yake cewa kafin baitin da yake cewa a garal azamir mu kafin wannan baitin ina ma da daruhul adab أجرا أزامرهم لألا تركن إليهم بند لا تتعلم لا تنو لكي لا تشركون لا تتعلم إذا آيا إذا رأيت إذا يتلقلق لذا خلقت an gane ko a garal azaminhum li Allah tarkala ilayhim ballil ilahi farkal so yake sa in kaga duniya ta hada ma zafi kai sangon a bugo ka kai sangon a mangaro ka duk inda ka buga ba daɗi ta ko'ina kaga halittu suna ta cutar da kai ta ko'ina yace to karka ne muka ce za ka jira ɗari ka ji haushi a ranka dama saboda haka aka halicce ka an halicce ka ne don a yi maka wannan ka yi haƙuri ka samu aljanna sai shi Allah ta'ala hikimar da ya zunguro wannan cutar ne daga halittu don kar ma ka mai da hankalinka wajen su in ka sun sun ka soka kaga an sai karkata wajen Allah ko to shi Allah dan haka ya maka haka an gane ko to amma a wannan aya tana gwada duk wani wanda ba musulmi ba duk abin da kaga an bashi to an an bashi ne domin ya ƙara laifi ya mutu aka ya samu azaba ta wulaƙanci to Allah ta'ala ya kare ma kare Allah
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب نعم وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن ولكن يبتلي من رسله من kuma يشاء
an cire lafzul zalala
ولكن الله يبتلي من رسله من يشاء na'am فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم
الله أكبر الله تعالى كسوى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمين الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم وأن آية wato tana magana akan karishin abin da ya shahi yakin Uhudu da waninsa kaga a ranar an gane munafikai ko an jira maganganun su na cewa su suna shirye ma su koma addinin iyaye da kakanni an gane muminai da suke cewa in dai an kashe manzon Allah a tashi a ta jihadi har kowa ma ya mutu akan abin da aka kashe manzon Allah a kai to shi Allah yake bada wannan ma kana Allah li yazara almu'minina ala ma antum alayhi Allah ta'ala ba zai taba kyala muminai ba wato akan abin da kuka kasance a kai kawai a dunkule sai in an je yaki a yi nasara to yace za a gane na gaskiya yace za a gane na banza Allah ba zai taɓa yin haka kuma ko da wani lokaci haka Allah yake yi dole sai yana kawo jarrabawa dan a gane suwa suke addinin da gaske suwaye kuma yan majiya daɗi su jin daɗin jin daɗi kawai suke yi a suke nema a addini kamar yadda an ce wani mutum yana da ‘ya'ya da yawa yana da dukiya da yawa a zamanin manzon Allah su alaihi sallama da ya musulunta to kasan Allah da jarabawa sai Allah ya dinga kashe ‘ya'ya ɗaya bayan da ya duk suka mutu dukiyar ma duk ta dawo ta lalace shi ma kan shi daga baya ya dawo ya rasa idanuwansa kun san abin da ya sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya Muhammad ni dai wannan addinin naka bai karbe ni ba na maida ma abinka Allah ta'ala yace khasira dunya wal akhirah shine ma'anar wa minan nas man ya'budu Allah ala harfi daga cikin mutane akwai wanda shi bautar da Allah da yake a gefe ne in dai akwai jin daɗi da arziki da wadata da lafiya to za a bauta wa Allah lafiya zai yi komai ya zo masallaci a saka sahu a yi komi komi a yi addu'a a yi tahajjud komi zai yi amma fa su ɗaguko fa yana samun khairu na jama annabi in alhaji yana samun shi zai natsu da addini addini musulunci addini na kaza amma wa in asabatu fitnatun wa in wata jarrabawa ta same shi in qalaba ala wasi sai kuma ya koma inda yake shi da Allah ke sa kasirar duniya wal akhirah sai mutum ya yi asarar duniya kuma ya yi asarar lahira za ka so ake mutum ya bauta wa Allah ko cikin daji ko cikin rashin daji yadda ta juya ka zamto kai bawa ne na Allah kawai shi ne ma'anar Allah ta'ala ba zai taɓa barin ku ba akan abin da kun kasance a kai wannan liya zara din nan malamai malaman nahawu suna ce mishi lamul shuhud dama shi ka'idar shi dole sai kafin sa an samu kana da abin da ke sarrafuwa daga kana irin su wa ma kana Allah li yu'azzibahum an gane ko wa an tafiye to shine lamu zuhud to Allah ba zai taba yin haka ba hatta ya bi dal khabith min al tayyib har sai Allah ta'ala ya bambance mummuna an ce shine munafiki min al tayyib daga kyakkyawa mai kyau shine mu'mini mai imani da gaskiya hakan ko ba zai taba yiwa matukar ana cin nasara a kowane lokaci sai wata rana an dan baku kun dan gwagwatu an sha wuya sannan za su bayyana hatta yi zan kalisa min tsayi an ce a wata kira'ar hatta yi man yi zan kalisa har sai Allah ne ya bambance mummuna daga kyakkyawa wa ma kana Allah li yudli'akum 'ala al-ghayb kuma Allah ta'ala ba zai bai kasance yana tsinkayar da ku akan gaibu ba ai ku ba za ku iya gane munafikai ba an gane ko ba za ku iya gane munafikai ba Allah bai zai tsinkayar da ku akan gaibu ba dan gane munafikai gaibu ne walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha sai da Allah ta'ala yana zabar wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa annabi Muhammad ake nufi a wannan sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi muna sunayen munafikai kuma manzon Allah Allah ya sanar da shi sunayen munafikai ya san su da sunayensu da komai kuma su ta munafikin sai masu shiru sai wata rana da abubuwan nan suka yawa bayan an dawo yakin tabuka abin da ya faru ya faru an tattaru a masallaci kasan hashirin kashe annabi sun yi a hanyar dawowa yakin tabuka shine ma'anar fadin Allah wa hammu bi ma lam yanalu suka yi nufin abin da ba su samu dama ba suka yi canza ba suka tarbe suna jiran annabi ya tawo su fara kashe shi Allah ya gaya wa manzon Allah ya sa aka fata take su to duk Allah ya gaya wa manzon Allah sunayen an zo an zazzauna an fara irin wannan wa'azi kai sun fi kowa take ba manzon Allah Allah ya aiko jama'a mu mu ji daɗi mu yi murna suka fara wannan sai manzo Allah ce kai mana shiru kai munafiki to an fara gane guda ɗaya ko sai sauran suka yi lafas ta annabi ce kai ma da baka zama kai komai ba kai ma munafiki ne waye amma nan da na kawai ga wannan wannan sai wannan ita suka dinga tafiya aka dinga kallon su wasu lare fuska tana tafiya to shi walakin Allah yattabi min rusulihi man yasha sai dai Allah ta'ala yana zabar wanda ya ga dama daga cikin manzannin shi sai ya tsare da shi dai to dai nan gudan gurin waqafatu ma'al hada mu dan tsaya mu ji me ke faruwa a nan gurin da yawa za ka ji kariya ta malamai da suka mu almajirai za ka ji malamai wasu sai ka suna cewa annabi ya san gaibu ko wannan an fi samun shi ne galiba a bangaren mu na ɗarika za ka ji wasu kuma suna cewa annabi bai san gaibu ba su kuma galiba za ga an fi samun shi a bangaren kungiya ko ta ibada ko makamancin wannan to ya za a yi kenan da ba to duka magana duk gaskiya ce ta kuma ce gaskiya guda ɗaya ce ko shi guda ɗaya ce da kake dinta haka yadda abin yake in aka ce annabi bai san gaibu ba gaskiya ne akwai ayar da take gwada haka ba cikin suratul naml qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah ka gaya musu ba wani wanda ya san gaibu ko duk a sama da ƙasa sai dai Allah wa ma yashkuruna ayyana yub'asu mutane ba san ma wani lokaci za a tada su ba kaga wanda yace annabi bai san gaiba ba da wannan ma'anar gaskiya ya faɗi in mutum ya dauko kuma irin wannan ayar walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha cewar wa ma kana Allah li yudilla kum ala gaibi Allah baya sanar da ku gaibu amma sai dai yana zaba daga cikin manzannin shi sai ya sanar da shi kaga wanda ya ce manzan Allah ya san gaibu da wannan ma'anar shi ma gaskiya ya faɗi to kowanne idan ya faɗi maganar sa babu iyaka akwai gyara a cikin da idan wani ya ce annabi ya san gaibu kowane irin gaibu ba gaskiya bane wannan magana iya gaibobin da Allah ya so ya sanar da shi ya so in kuma wani ya ce manzan Allah bai san gaibu ba yana ne kowane irin gaibu bai sani ba nan ma ba gaskiya ba da akwai gaibobin da Allah ya sanar da manzan Allah da haka kowace kalma in za a faɗa ya kamata a ɗan yi sharhin ta kenan in aka ce manzon Allah bai san gaibu ba haka ne irin gaibobin da Allah bai sanar da shi ba da ma za a yi san su in kuma zaka ce annabi ya san gaibu ya ya san gaibun da Allah ta'ala ya sanar da shi waɗanda bai san da su bai sanar da shi kuma waɗanda bai san su ba. to me ke rikici cikin wannan kaga wannan matsalar ba ta daga cikin matsalar da ya kamata a yi rikici sai dai a ce duk wanda ya faɗi ya fahimta shi to yayi sharhi yadda za ya faɗi abin ya dawo daidai da yadda abin da Allah ya faɗa tunda ya ce can bai san gaibu ba nan kuma ya ce yana ya zaɓe shi yana sanar da shi wasu kaga waɗanda ya san da su din kaga ya san su waɗanda kuma bai sanar da shi din ba kaga bai san su ba Allah ta'ala ya ƙara mana ganewa walakin Allah ya tabi bi rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusulihi da haka ku yi imani da Allah da manzannin Allah a wannan ma'anar duk wani mutum wanda ya ce bai yi imani ba daga wani annabi daga cikin annabawan Allah to ya fita daga da'irar tauhidi ta musulunci ya koma da'irar kafirci da shirka mu ka'idar musulmai duka shine la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah shine musulunci ko yanzu kirista idan da zai ce maka Allah ta'ala ya faɗa a Bible ya faɗi wata magana sai ka ji magana sai ba ke girin girin to manzo manzo alaihi salatu wassalam sai karka karyata shi kuma karka gaskata shi sai dai ka ce amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun mun yi imani da abinda aka saukar mana kuma mun yi imani abinda aka saukar muku banda wanda kuka kirkira kuka san dalilin nan tunda ba za ka iya gane wanda suka canza da wanda ba su canza sai ka faɗa haka kawai har yanzu ba ka yi fa'aminu billahi wa rusuli wa in tu'minu wa tattaku idan kun yi imani kuka yadda da Allah wa tattaku kuma kuka ji tsoron Allah falakum ajrun azim to za ku samu lada mai girma a wajen Allah wanda shine aljanna Allah ta'ala ka bawo to amma Allah ya faɗi sharadin da imani cikakken imani da Allah da kuma jin tsoron Allah imani da Allah shine rasu aqidar musulunci mutum ya zanto ya tattara ta ya kudurce ta domin musulunci yana da aƙida wanda ke so ya santa in shi ɗalibi ne ya je ya duba a risala babu ma tandiku bihil alfilatu wa ta'taqiduhu al-afilatu min wajibi umuri diyana to wannan babin dukkan shi wajen shafuka ne da dama dukkan su aƙida ce ta musulunci ka yadda Allah ɗaya ne ka yadda da cewa ba abin da ke gagara shi ka yadda cewa masanin komai ne ka yadda cewa yana da yana ji yana gani ka yadda yana magana an gane ko ka yadda yayi magana da Annabi Musa ka yadda yana da sabobi madaukaka ka yadda alqur'ani da san Allah ne ba halittar Allah ba ne ga sunan iri iri ji akida ce ta musulunci da yawa ka yadda Allah ta'ala ya daidaita akan al'arshi amma daidaita wasu ta dace da girman sa ayyuka al'arshi فلكم عذر عظيم ولا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم نعم بل هو شر لهم نعم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة نعم ولله ميراث السماوات والأرض
نعم والله بما تعملون خبير الله أكبر الله تعالى يكسوا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير وأن آية تاسو كتنا مجانا كم ما سأرض إن باتا بعد زكاة وي الله يتوتا domin ina da yaƙini hankali kuma duk mai hankali shi ma na san zai zanto tare da ni saboda yadda Allah ta'ala ya babu masu arziki a ƙasar nan masu manya-manyan daloli inda kowa zai fitar da haƙƙin Allah yadda ya dace ba irin na dungushe na yaudara ba kowa ya fitar da ita cikakken hitarwa wallahi ƙasar nan da dama sai an fita cikin halin ni ya tuna shi ina tabbatar ma da wannan kuma duk mai hankali zai yadda da tare da wannan kuma haƙƙi ne na Allah kuma sharar rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ba in mutum bai bada zakka akwai aya wadda ta mai kofar rago ayoyi guda uku ne a cikin suratul fussilat wanda baka baka iya raba wanda bai bada zakka ko yake dungushi a cikin ka game da kafirci ko shirka to Allah ta'ala ya ce wa wailul lil mushrikeen sai sai allazina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun misali Allah ta'ala ce narkon azaba ya tabbata ga mushrikai kaga an an kira mushrikai ko sai ce allazina la yu'tuna zakata to a nan gurin zai yi wucifa ta al mushrikina kaga su ne kiran mushrikai kenan su ne waɗanda ba sa ba da zakka to kaddara sai wani ya ce ai kadayin sa daga wannan ba su ake nufi ba wannan allazina din ibtida'i ne farkon magana ne to sai mu ce maka abin da gabari a can kuma gaba shi za ka yanke allazina waɗanda ko la yu'tuna zakata ba sa ba da zakka wa hum bil akhirati hum kafiruna kuma nan ma ne su a lahira kuma kafirai ne ina ba ta gano wannan daga zakka in dai ka yarda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to fitar da zakka yadda take dole ne akan ka ba sai kai ra'ayi ba ko kai ne wa wajen arziki ko kai ne kafin kowa arziki a Afirka ko a duniya in dai kai musulmi ne dole wanda ce kai ai baka san lissafi ta ba ƙarya ne ka sani in kai baka sani ba waɗanda waɗanda ka wakilta a bangarorin su sun sani ka tambaye su ba kowanne manaza ya waro ɗaya cikin arba'in shine zakar dukiya ga kowa da an waro shi kenan an bi da zakka da haka mutum ya ce ai shi bai daidai ya ware miliyan kaza ko miliyan kaza shi bai ma san adadi ba wannan ƙarya ne wa daraja to kuma Abdullahi bin Abbas yana cewa ayoyi guda uku sun haɗu da abubuwa guda uku ba a karɓar ɗaya sai an haɗa da ɗaya yace shi ne faɗin Allah wa akwai wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka ko mun sallar ka in ba ka ba da zakka in dai ka ji zakka gaba da Allah bai karɓar ka Allah baya karɓar ka da haka al'amarin yana da haɗari ƙwarai da gaske aya take cewa wala ya haka wannan ladina ya makaru da bima aka hum Allah min fadlihi huwa khairan lahum wa'anda suke rowa da abin da Allah ya ba su na falalarsa an ce zakka ake ne kada su tsammanin huwa khairan lahum hakan wai alhairi ne gare su sun tara dukiyar sun bata sun ibadawa suna ga kamar sun yi dabara kashi tunanin alhairi ne Allah ta'ala ya ce bal huwa sharrun lahum a'a hakan sharri ne gare su sai tsawwakuna ma bakilu bi yawmal qiyamah ai za a nannada masu za a kanannada masu abin da suka yi rowa da shi ranar alkiyama me ake nufi da wannan hadisi ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalam yana cewa man kana lahu mal wa lam yu'addi zakatahu musila lahu yawmal qiyamati shuja'an aqra'a lahu zabibatan yudawiquhu ثم يأخذ بالهزمين ويقول أنا مالك وأنا أنا كنزك ثم تلا sai annabi ya karanta wala ya haka wannan ladina yanfuruna zuwa ƙarshen aya so duk wanda ke da dukiya bai ba da zakka ta ranar lahira wannan dukiyar ta ce Allah zai mai da mai ita ta koma wani murdai dan kumurcin maciji babba zai dinga sanin da shi gaba daya ya ci kuikuye shi duka ya gama ya haɗe shi ram kuma yana da akra yana da kora maciji ne wanda ya rika sosai yana da kora a kansa kuma idanuwansa jajawur zai sa wato ainihin zai ci da tsakanin dasashinsa na sama da na ƙasa sai ya sake shi a nan wajejen ya rika sai mashi ni ne dukiyarka ni ne kaskarka ya dinga mai feshi na guba sai manzo Allah ya karanta cewar ya kuma karanta wannan aya so abin da Allah yake ne kenan sai tsawwaku da ma basiru bihi yawmal qiyamah za a nannada masa abin da suke rowa da shi ranar alkiyama dan Allah mutum ya zamto ranar da aka tashi wasu za su tafi aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu yankin jama'a sun tafi aljanna Allah ya sa mana cikin su wasu yankin jama'a su kuma sun tafi wuta kai kuma a ce an tashe ka ga maciji ya karin nan ne ka Allah ya tsare kana tunanin za ka shiga cikin fariqun fil jannati ne ga maciji yana kama fishin bala'i ila ba zai yi ba ai kyakkyawan yanayi na tashi yana gwada kyakkyawar makoma ne kamar yadda mummunan yanayi na tashi yana gwada mummunan makoma ne Allah ka ba mu kyakkyawar makoma ka kiyaye mu daga mummunar makoma sai Allah ta'ala ya ce walillahi mirasu samawati wal ard kuma ai gadan zamai da kasai duk na Allah ne gaba da ai dan adam kamar yadda Shak Abubakar Al-Jazairi ya faɗa yace a hakika dan adam bai mallakar abu a hakikalin mallaka duk rubi ne kawai ai lokacin da aka haife shi an haife shi ne ariyar ko safa bai da ita sintir tumbur haka aka haife shi bai mallaki komai ba galiban in ba wanda aka bambashi shi ne ya mallaka ne mallaki komai ba a lokacin bai ba da ikon mallaka kaga kenan duk wasu hiraye da zai mallaka a duniya dama akwai su duka ba a haife shi na wasin yanzu kuma ya taso ya girma ya kama sana'a kaza har ya samu kaza ya mallaki kaza ya mallaki kaza da Allah in mutum zai tafi kun taba ganin an ce to a tattara fegunan shi ko kuma shagunan shi ko kamfanonin shi a linke mai a tsaye da su cikin kabari ka taba gani haka ne zai bar su kuma wasu su dawo su mallaka a shi kaga dan adam a hakika bai da wani abu nashi na hakika sai dai in ya zo duniya zai amfani da wasu abubuwa ya mallake su mallaka tausin gaji ya gama amfani da su ya tafiya bar su wasu ma su mallaka to dan adam da ke haka ya kamata ya bijire ma Allah dama daga wajen Allah ne so kuma san zai koma kuma a ce nan gun kuma ai Allah ya ce a mutara kuma ya yi kaga babu hankali su wannan da gada samai da karshe din hannun Allah yake wallahu bima ta'maluna khabir Allah ne cikakken sani ne game da abin da kuke aikatawa to Allah ta'ala ka da mu da yin alkhairi da karshe ne Allah لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء نعم سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق نعم ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الله أكبر صدق الله العظيم الله تعالى يقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء فنكتم ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد wannan aya tana da dalilin soka a irin na abubakar yana tare da yahuda su akwai wani hadhan da shi da wasu an kar an manzo Allah ya karanta masu irin su manzon da yi kurji Allah qazan hasan wa zai ba Allah rantira sai mai kyawa shine hidimar addini ba ake yi shi Allah ina ma hajji shi wanda zaka ba shi wani abu to sai suke sa to shi Allah ma matalauci ne yana nema a wajen mu sai Allah abubakar ya je zo ga annabi aka kira su suka musa sai Allah ya sauko wannan dan ya gaskata abubakar ya kare ta su Allah ta'ala ya ce da karsa ne Allah hakika Allah ta'ala ya ji kaulan ladina zantan waɗannan kalu waɗanda suka ce inna Allah faqirun ai Allah shi ne matalauci astaghfirullah suka ce wala hal agriya mu ne mawadata wai dan adam ke cewa shi ne mawadata wanda muka ga bayani yanzu kan shi bai ma da wani abu nashi na hakika Allah ta'ala ta sanatu ma qalu da sanin za mu rubuta abin da suka faɗa wa qatlahum al-anbiya bi ghairi haqq kuma za mu rubuta kakkashe wanda suka yi wa annabawa ba tare da gaskiya ba duk za mu rubuta wa naqulu ranar lahira bayan mun jefa su a cikin wuta sai mu faɗa musu tarshen mala'ikunmu mu ce musu zuku azabar hare ku ɗanɗani azabar gobara Allah ya kare mu zalika wannan azaba bima qaddama aydikum saboda abinda hannayenku suka aikata ne wa anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah ta'ala ba mai zalunta bayi bane to nan za mu tsaya muna fatan abin da muka faɗa dai Allah ta ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure Allah ta'ala ya gafarta ya gafarta mana ya tsare da mu kuma ranar Lahadi insha Allah ta'ala mu tafsirin gaba daya muna fatan Allah ta'ala ya saba mu cikin sa'a mun na ce za a rika faɗin sakonni ko to yau sakon yau sakon wannan a tafsir na yau game da mata ne musamman matan aure idan mace ta yi aure mafi girman haƙƙi a mafi girman haƙƙi a kanta in bacin haƙƙin Allah sai haƙƙin mijinta mata su san wannan ko mahaifinta da mahaifiyarta ba su kai mijinta girman haƙƙi ba a kanta an fahimci wannan ya kamace ta tsaya ta nemi yardar Allah ta hanyar biyayya ga mijinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man tamassakal mar'atu ridallahi bi mithli an taq'uda fi baytiha wa tudi'a rabbaha wa tudi'a ba'laha wa ta'budu rabbaha kai wa ta'budu rabbaha wa tudi'a ba'laha mace ba za ta taba neman yarda Allah ba duk abin da zaki ko mun sallah da zaki ko mun azumi ko mun sadaka ko mun biyayya ga iyaye manzo Allah ya ce mace ba za ta taba neman yarda Allah ba da kamar kwatan kwatan a ce ta zauna ɗakin mijin ta ke biyayya ke biyayya ga mijin ta bauta wa ubangiji ta ke biyayya ga wani ba abin da za ta nema na yarda Allah kamar wannan daga sako zuwa ga matan aure duk wata ce aure ta sani aljannar ta tana karkashin mijinta haka wata mata ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce gwaggwace wajen wani sahabi Hussein ibn Minfal take cewa ya rasu Allah sai ta kawo koken mijinta yana kaza yana kaza sai manzo Allah ya ki kula wannan bangaren dan kare dora ta akan ma a ce mijin yana da laifi har ta samu damar ta cigaba da musguna mai sai ki unzuri min aina anti min ke dai ki duba wannan matsayi kike da shi gun mijin yana ganin ya dace da mace ya arziki mutum ya kirki mai mata biyayya ko ko yana koke akan ki cewa ke ba ki da biyayya ba ki da da'a wannan shi kawai za ki duba shi nake ba shi nake ba ki umarni in zuba zan Allah da ka yi sabata so ake biyayya ga mijinta ko ita ce take da gaskiya ko ita ce ba ta da gaskiya nisa'ukum min ahli janna alwadud matan ku na aljanna in zuba zan Allah ita ce mai nuna tsananin soyayya ga mijinta allati idza azat aw udiyat atat zawjaha wanda idan ita ta cutar da mijin ko shi ne ya cutar da ita ta ga yana fushi ko da shi ita ce ke da gaskiya sai ta je gun mijin sai ta ce mashi la a zuku gamban hatta tarba ta dora hannunta a kan hannun ta ce ba zan ɗanɗani wani bacci ba sai ta yi dare to wannan shi ne sabonmu Allah ta'ala ya ba su iko su gyara kuma domin su je a gudun tare a tsira tare Allah ya samu dace sai tambayoyi a gurguje ko na'am wa alaikum assalam sadaka baiwa sadaka a bara ba da amsa na wannan wannan maganar inda za a samu bayan aiki da ke da wahala saboda bautar a yanzu dai kusan ta rushe hukunci shi bai rushe ba yana nan matukar dalilin bautar ya dawo aka samu bayan hukuncin yana da yana aiki da shi Ibrahim ya yi magana kan wannan matsalar ya yi idlali ya fada da ajinta cewa idan mutum ya ce ya rushe bauta zai rushe ayoyin alqur'ani da yawa wanda suke gwada lallai bauta ga hukuncin da sauransu irin su zaga akwai su fakku raqaba aw ya da'u bi yawmin fi masaba da sauransu a'a ban ce maka haka ba dan sai yayi bayani ta yaya kame ka kwarai kuwa azalin cikin azaibu shi littafin tafsirin kaula Ahmad ya rubuta shoyi malam ya rubuta lokacin da ya zo shoyi bayan ya iske shi da bayi guda biyu amma bai san bayin shi ba suna bai dosa sai ga sai shoyi bayan ya shoyi malam ya rubuta zare yana ta kallon shi haka sai shoyi bayan ya so shi hata ne a matsaya waɗannan biyun da kake gani kuyan gina ne dan da sani yawwa da ya ga mutum ba zai fito da matar shi da aure wajen baki ba ko shi yana ta kallon shi yana da gaske abin da wato sai ya fahimci me yake nufi ya ba shi ambara ne da haka ne a mataya da ko yanzu in mutum ya samu su ta hanyar da ta dace ta hanyar da shari'a ta ce na yi yalo na bawa al-mushtarak ke na na a kimanta mai ragowar sai ya biya nan
idan misali an ce zuciyar bawa an ce domin ubangijinsa ya kwace mashi wanda ana ci misali shi wannan bawa a shi wannan wanda ya alka ta kai saboda da sauran lokaci na wanda yake da sauran rayuwar wanda to yana da dama ba ta ce shi ko ce ba yana da damar eh, yake da iko da shi eh, ai raba raba raba ranaku za su yi na aiki na hidima ranakun da yake bauta duk abin da ya samu zai iya kwacewa Raban- ra- ranakun da yake kuma matsayin da duk abin da ya samu bai da ikon kwace mishi kuma yadda ya zo cikin hadisi na da wanda bukari da muslim ya rawaita kan wannan matsalar taka cewa idan idan bai da dukiya shi hadisi cewa wasu siya al'abdu gaira mashhukin alai sai shi bawan a sa shi ta aiki aikin da ba zai wahalar da shi ba har ya biya ya yanzu haka hadisi ya zo karar wanda bukari da muslim suka rawaita kuma za ka same cikin umdatul ahkam wa tusriya al-abd ghayra mashkukin alayhi asa bawan ne ta aiki yana biyan mai ragowar mallaka hanyar biya wannan shi cewa cewa kuma to ta karshe kenan na to na bayan bayan rana ta gudu na na ranar goma ga wata ne na'am to wai alhaji su su su ne ko inda malamai magana tana da bangarori da yawa akwai cikin mazhabobi wanda suka yadda ana yin ziban safarara da gudu da haka in muka dogara kan wannan ba za mu bata masu kuma gashi ad-darura tubihul mahzurat ai wata larura ke haifar masa da haka kila tana da wata cutar da in saka zo ta gwa masu da mutane za su yi haka kuma ma'aiki ya ba da irin wannan damar ga nana sauda tana da jiki ba ta da lafiya ma'aiki ya umarce ta sai sauri ta zo sai ta jifan ta kafin rana ta hudu saboda yanayin larura kaga in aka kalli wannan za a ba su dama a ce in dai da larura ba haka nan bane sai a ce ba wata matsala sannan kuma zan yi abin da ake cewa tafsirul mafahim jama'a duk da ana faɗin da cewa jifan shaidan ko a cikin karatu ba za ka taɓa ganin an ce masa jifan shaidan ba wannan sunan suna ne na hausa ba da karatu ba ne ramyul jima ko ramyul jamra guri ne na jifa an gane ko kuma za ka ce yasa saboda wannan ma'anar da take a yaren mutane wani za ka ya bai da da- da wani abu yana yana kai jifa wato yana kamar shedan din ne a gurin ba shedan a gurin ko alama ma'aiki mai na cewa ba a tsaida ma'uqimat hadhihi al-sha'air hadhihi al-sha'air illa li iqamati dhikrillah wannan fadin Allahu akbar ana cewa shine ma'anar shine ma fa'idar abu ba wai jifan faɗin da dutsen ke yi wannan ba shi bane ba ba faɗin wannan kabbara ya ma'aikata shi ne hikimar sanya mutane su yi wannan aiki da haka jifan shi yana da daidai a faɗa don a gane amma a hakika gurare ne wanda ake jifa don a ambata Allah a cikin Allah Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik an ce wata mai Allah ta kawo hadiya a yi mata addu'a da iyayen da da Allah ta'ala ya biya mata bukatu iyayen da kuma in suna da rai Allah ya sa ta mu da su mu suka da imani idan kuma sun bar duniya Allah ta'ala ya rasu gaba subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin